masallacin juma'a da aka sanya mai suna marigayi babakare da Allah shi yafe mishi wannan da ya gina mana masallacin nan da fatan Allah ya kai ladan ga shi iyayen nashi Allah ya haɗa fuskocin mu a gidan aljanna dukkan manyan baƙi da malamin mu da Allah ya azurta da amsa wannan da'awa a tun yanzu ne zan iya kiranka doktor duk da dai mu a ka'idan jami'a ba za mu kira ka doktor ba sai mun gurza ka na ƙarshe amma za mu maka albishir da izinin Allah kana gab da ka samu sai dai ina ƙara baka haƙuri sai ka haƙuri ka ƙara daurewa samun doktora a Najeriya yana da bambancin da wata ƙasa mu nan sai an gurza ka sosai to a Nijar ne ko eh to akwai yiwuwan a gayyaci ɗaya daga cikin mai je na ƙasha ka akwai yiwuwa muna maka fatan alkhairi doktor a doktor abubakar jumare kowa riga ya san ɗaya daga cikin manyan malamanmu ne wanda kuma allah ya bashi baiwa musamman alkur'ani kamar yadda mai gabatar ya faɗa duk wanda allah ya baiwa baiwa alkur'ani to ya bashi kusan komai allah ubangiji ya sanya amadin adanshin shi ɗaya daga cikin manyan malamanmu shek jafar mahmud adam ce duk wanda bai haddace qur'ani ba an sha da shi to ya allah muna roƙonka allah ka lamince mana Allah ka sa a gidajenmu duk mu samu mahaddacin alkur'ani muna ma dukkan wanda suka zo wannan halartar wannan gagarumin wa'azi wanda yau ne za a fara shi to muna muku barka da zuwa Allah ubangiji ya sa a gabatar da wannan wa'azin lafiya a tashi lafiya kuma Allah ka azurta mu da wanda zai gabatar mana da mu da za mu yi ta'aliki Allah ka azurta mu da faɗin daidai Allah kuma ka azurta mu da yin aiki da abinda muka tunasar da kawunanmu ba tare da ainihin jan lokaci ba saboda lokaci ya fara tafiya zan gabatar da abin magana ga dr abubakar jumari chief imam namu don ya gabatar da wannan topic mai faɗi don topic ne mai faɗi ina ganin awa ɗaya ba za ta ishe shi sai dai kawai mai mashi hakuri allah ubangiji ya buɗa ya baka ainihin ikon gabatar mana da wannan wa'azin kamar yadda ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
نفع الله بكم kafin in fara akan zo waɗansu a zo za a ce za a yi gagarumin wa'azi to wanne ne gagarumin wa'azi wanne ne ba gagarumi ba ne ko kun san bambancin gagarumin wa'azi da wanda ba gagarumin ba wa'azi komin wa koma waye kuma komin kankantan kalmomin da ya faɗi gagarimi a gurin ka shine wanda Allah ya buɗe zuciyanka ka gane gaskiya ka ɗori a kanta kai wannan wa'azin shine gagarimin wa'azi a gurin ka amma in aka tara jigajigan malaman duniya duk suka yi wa'azi amma bai ratsa zuciyanka kai aiki da shi ba sai ba gagarumin wa'azi bane kai a gurin ka to Allah dai amfanar da mu da azuba gabaki daya bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد ‘yan uwa sun gabatar da bayani akan wannan wa'azi da wannan masallaci da kuma wannan lokaci yau mana yammacin juma'a daren asabar 27 ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 446 ƙida miladiya 25 ga watan hudu shekara ta 2025 mun tattara wannan masallaci ne albarka masallacin tunawa da baba tireda a nan yankin tudun wada wanda muke fatan Allah ya gafarta masa da sauran mamatan musulmi gabaki daya domin nasiha da jawo hankali da faɗakarwa gare mu gabaki daya domin mu gudu tare mu tsira tare taken wannan wa'azi ko nasiha ko muhadara duk dai ma yadda ka kira ta ni'imar 'ya'ya da kuma tarbiyyantar da su a turba na addinin musulunci to na san yan uwa kamar sati bai kai biyu ba da suka gabata sun san mun gabatar da wannan laccan kai tsaye a mu'assasatul islam lokacin da aka gabatar tsaba'an ba ne ya kamata in gabatar da lacca ba wannan lokaci amma kuma aka sami aka si malamin da zai gabatar yana da hanzari sai muka yi magana da shi malam sha'ai sai na gabatar da wannan lacca to ina fatan waɗanda suke neman shimfiɗan sosai su koma zuwa ga wancan laccan domin a wancan lokacin mai yiwuwa kila na ɗan fiya nishaɗi yawwa to da haka wanda ke neman bayani sosai ya koma wancan lakcin ba ta kai sati biyu ba ka yi ta ke tsammani amma dai insha Allah ta'ala za mu ƙara waɗansu abubuwa ba tare da mun maimaita mafi yawan abubuwan da muka faɗi ba wancan kar wato 'yan uwa musulmi idan ana bato akan 'ya'ya mun san cewa ‘ya'ya na daga cikin manya-manyan manufofin aure a addinin musulunci duk wani aure da ka gani a musulunci akwai manufofin da ya sanya addinin musulunci ya shar'anta aure ba wai ana aure ne kawai irin yadda maguzawa da kiristoci da yahudawa da sauran ƙungiyoyi na addinai na duniya suke aure ba a musulunci abin ya wuce hakan akwai waɗansu manufofi kamar guda takwas wanda idan Allah ya azurta ka ka gane su da kyau ka yi aure a ƙarƙashin waɗannan manufofin to shi ne sai auren ka ya cika manufar maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa man tazawwaja faqad istakmala dinihi falyattaqillaha fi nisfil baki duk wanda ya aure ya cika rabin addini sai ya ji tsoron Allah a sauran rabin da ya rage to wani irin aure ne wannan auren kowane irin kare da doki al'amarin ya wuce haka auren da aka gina shi akan waɗannan ƙwararan manufofa ko manufofi guda takwas ko guda tara wanda shari'ar musulunci ta zo da su to cikin waɗannan manufofin tunda ba magana akan aure bane magana akan tarbiyya ne cikin waɗannan manufofin akwai samar da ƴaƴaye nagartattu kaga dai ko da ba a gaya maka ba aka ce maka samar da 'ya'ya yana daga cikin manufofin aure ka hararo yadda yanzu ka yi aure ka samu 'ya'ya guda goma a ce guda takwas daga cikinsu duk mahaddata alƙur'ani mai girma ne ya kake jin cincirin dalladin da za ka samu a wurin Allah sun karanta alƙur'ani duk wanda ka ga haddan ƙur'ani kafin ya hadda sai da ya maimaita ayin da zai haddace sama da so ɗari kafin ya haddace aya ɗaya sai ya maimaita ta so ɗari sannan ya zo akai akai yana muraja'a da azumi ya muraja'a duk lokacin fa da yaran nan suka karanta alqur'ani in Allah ya ba su lada sai Allah ya ba iyayen su lada to kana jin idan yaro ya samu shekara 60 a duniya duk ladan shi na rayuwar shekara 60 fa kai uba kana da shi ke uwa tana kina da shi in ya karantar da waɗansu ɗalibai duk abin da ɗaliban nan suka yi shi wannan ɗan yana da lada iyayensa suna da lada daga nan haka abin zai ta ruruwa daga nan har tashin alkiyama da haka wani irin cinturan lai lada ne iyaye ba za su samu ba ta sanadiyar nagartattun 'ya'ya to shi yasa samun 'ya'ya nagartattu yana daga cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci da ya shar'anta aure shi yasa nagartattun 'ya'ya ko kuma ce 'ya'ya ma dai a jumlace 'ya'ya a jumlace sanyin ido ne ga iyayensu sai ka ga mutumin da ake gaya mishi kaushi ake gaya mishi tsanani in yana gaban 'ya'yansa sai ba za ka ce shi ne wancan mutumin ba saboda me wai yana gaban wato nutsuwan idan shi sanyin idanunsa abinda in ya gansu sai ji zuciyar shi ta yi haske sai ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali 'ya'ya fitilla ne na hasken rayuwa duk wanda Allah ya azata shi da ‘ya'ya, to Allah ya haskaka mishi a rayuwa, domin kai ko a yau a kiwon lafiya kawai. A kiwon lafiya idan aka samu mutumin da hawan jini mai yawa, ko wata dattijiya ko wani dattijo, sai a ce a ɗauko jikokinta a haɗa ta da su. Kai a tunaninka za su yi ta damunta da surutu ne, za su yi ta taɗi, kai wannan zauna, kai wancan tashi, wannan yana gusar ma iyaye da iyayen iyayen da damuwar zuciya duk wannan wahalar da kake gani yaya suna sa iyaye yaya su ta iyaye su ta surutu su ta shouting su ta wannan wallahi sanya musu zuciya yake ba tare musu da hankali yake yi ba yaya su ne abin ɗeba kewa a rayuwa idan aka kai mace ɗakin mijinta daga ita sai mijin aka sa su a ɗaki kwana ɗaya biyu uku shekara ɗaya biyu uku zuwa wani lokaci sai ka ganta da 'ya'ya goma sai dai ka ji tana a kira wani ya zo ya kai ni anguwa wai ina wani ne har yanzu bai yi mun buga ba wai ina wani kaza bi ma'ana 'ya'yan sun zama abin ɗeba kewa a rayuwa in 'ya'ya maza ne sai dai kawai baba ya ce wani zo ka ɗauki sai ka je banki ka ciro min kuɗi shi yana kwance yana miƙe ƙafa wani zo ka yi min sakatare ina faɗi kana rubutawa sun zama ma mutum abin ɗeba kewa a rayuwa ‘ya'ya da su ne rayuwa ke daɗi sai ka ga mutum zai iya salwantar da miliyoyin nerori yana fafatukan samun ‘ya'ya amma ka yanzu gashi Allah ya baka a sama har kana ganin kamar ma ‘ya'yan sun ishe ka na san mutumin da ya je aka yi mishi wani irin aiki a ƙasashen waje haka aka ɗauka da shi da matan aka je ana ta monitoring ana bi sati ɗaya sati biyu sati uku har sai da ta kai wata shida wata tara tana ƙarƙashin kullum manya-manyan likitoci a duniya a daidai lokacin da yake kai matarka ta ma yi cikin baka ma san ta yi cikin ba sai dai kawai a ga ta daina jinin al'ada sai dai kawai a ga ciki ya girma sai dai a ga ɗabi'u irin na mai haihuwa wata ma ko awo ba ta zuwa za ta samu ciki ta haihu kuma Allah maɗaukacin sarki a zarta kar 'ya'yan nan to ‘ya'yan nan daɗi ne a rayuwa, morewa ne a rayuwa, kuma in kun lura da kyau za ku ga baya ga Allah subhanahu wa ta'ala, to fatan iyaye ya karrata yi ɗamfar akan ‘ya'ya. Galibi iyaye sukan yi fatan ‘ya'yansu su girma su bunƙasa su zama wani abu domin lokacin da suka gajiya su kuma su yi cikin oba. Da ka ‘ya'ya wato zukata da fata na iyaye kan makalkale a jikinsu baya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ‘ya'ya ta sanadiyar albarkansu sai kaga Allah ya yalwata ma gidan aure gidan da ake rawa ba komai matalauta masu fatara da miyata amma albarkan ‘ya'ya sai a rushe gidan sai a sabunta gidan da uban da ake taka shi ake rena shi yanzu sai dai aje gaban shi ana alhaji dama mun zo maka ne da Allah gashi a ba wani wannan takarda na neman gudunmuwan ginin masallaci ne ɗaya bunƙasa arziki ya shigo gidan a daidai lokacin da ke shi ko uban sai dai a wanke riga a bashi amma ƴaƴa fa sai nan da nan su cin gida sai kaga wani ɗa ya zama bijimin malami sai kaga shi mahaifin shi ba a san da shi ba taka shi ake yi amma idan ɗan ya zofa haka ake rako shi ana ala gafarta malam Allah ya ji kan iyaye Allah ya gafarta musu akwai wanda ke samun addu'an mutanen kirki a duniya kamar malami babu babu shi malami saboda tsaban daraja da Allah ya mishi ko kiran sunan shi ba a yi sai dai aka ramu kallahu sai dai Allah ya taimaki malam Allah ya ƙara mu malam imani Allah ya ƙara mu malam lafiya Allah ya kare mana rayuwar malam da imaninsa duk inda ya wuce sai dai akramukallahu akramukallahu akramukallahu nace mu waɗansu ƴan uwa wallahi mun san mu ba malamai bane amma in dai waɗansu za su ɗauke mu malamai sai ta mana wannan addu'an to na yadda da malanta duk inda ka wuce a ce akramukallah sai in ce amin ma'ana akramukallah Allah ya girmama ka Allah ya ɗaukaka ka duniya da lahira wani ya tama iyayenka addu'a ta sanadiyan kila ka gaya mishi wani abu wani ma ya sani san Allah da manzo ne kawai wani kuma bai sani ba sai ka gaya masa to wani irin daɗi da ɗaukaka kake jin ya zakke ma iyaye yayin da aka zo ga ɗansa shine babban malami ana mishi addu'a su kuma suna ribatan addu'an mutanen kirki kaga babu shakka wato ainihin albarka ta sauka arziki ya sauka a wannan gida ta sanadiyan ‘ya'ya sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rahamtar da iyaye, sai gidan Allah ya musu rahama, sun haifi ‘ya'ya, sun ɗora su akan turba, yaran nan sun zama na Allah, suna karatun Al'ur'ani, suna karatun sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama suna da'awa zuwa ga Allah suna ilmantar da al'umma yara dai sun zama masoya Allah Allah yana son su to da haka wannan gida sai Allah ya zazzaga rahama a ciki al-Imam Shafi'i da yake magana akan makaranta al-Qur'ani da iyayensu yake faɗin hani'an mari'an walidaka alaihima ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملا أولو البر والإحسان وصفوة الملا حلاهم بها جاء القرآن مفصلا رحمة تاسوك أجدا تاسوك أمكوما قباكي ليا تسنديين يا أكن سامونا uba bai samu wata daraja ba amma ta sanadiyan ɗansa sai Allah ya cincida shi sai Allah ya ɗaukaka shi Allah ya mishi rahama a duniya Allah ya ɗaukaka darajar shi ranar tashin alkiyama ya ƴan uwa ta sanadiyan ƴaƴa Allah kan ninnin kaladin iyaye in ba ƴaƴan nan kila lada miliyan ɗaya kawai zai samu a duniya to amma kamar yadda na bada misali a baya cewa ƴaƴa goma duk sun yi haddan alƙur'ani a duk shekara sai sun yi saukan ƙur'ani kowanne daga cikinsu mafi ƙaranci ya sauka sau goma sha biyu to lada nawa kake jin uban nan zai samu in dai an ce maka man qara'a harfan min kitabillahi falahu biha hasana wal hasanatu bi ashri amsalha kowace harafi kowane harafi lada goma daga nan har ɗari bakwai za a ba makarancin to haka nan kuma za a ɗauka a ba baban shi idan ɗaya saukan ƙur'ani a shekara sau goma sha biyu ya karanta ayoyi dubu shida da ɗari shida da talatin da biyu ko dubu shida da ɗari shida da sittin da shida to kanin kasu kowane harafi a ciki za a ba shi lada goma miliyoyi da biliyoyin lada nawa zai samu to uban nan shi kadai ya samu na 'ya'ya goma makaranta alqur'ani ya samu na wani ɗa yana da awa zuwa ga Allah ya samu na wani ɗa yana karantar da hadisi ga 'ya'yan nan gabaki ɗaya albarka ya yawaita a cikinsu ya kake hararo irin ladan da uba zai samu ta sanadiyar ‘ya'yansa da aka ‘ya'yan uwana musulmi ‘ya'ya dai ni'ima ne ‘ya'ya daraja ne ‘ya'ya alfarma ne daga Allah subhanahu wata'ala sai wanda Allah ya ga dama yake mai irin wannan alfarma akwai waɗanda suna da kuɗi amma ba su da ‘ya'ya akwai masu ilimi amma ba su da ‘ya'ya akwai kyawawa amma ba su da ‘ya'ya amma kai ka miƙe ƙafa ga ‘ya'ya nan Allah na zazzago maka amma ba ka tunanin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala me yiwuwa kana iya samun wani mutum yana da ‘ya'ya hudu biyar shida ka ce ma ne ka gode ma ni'imar da Allah ya maka sai fara kallon jikin shi shi ba riga ne mai kyau ba shi gidan shi ba ƙira ne mai kyau ba shi ba da miliyoyi a cikin account sai fara ƙidan to ni'imar mai Allah ya muku bai san irin wannan garaɓasa da ɗaukakan daraja da Allah subhanahu wata'ala yi masa ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya goranta ma iyaye ya nuna musu cewa ƴaƴa lagwada ne ado ne kyale-kyale ne na rayuwar duniya Allah ce almalu wal banuna zinatul hayatid duniya da dukiya da ƴaƴa ado ne na rayuwar duniya ya ko ƴan uwa na musulmi idan mutum yana da ƴaƴa sai ga wani ya ɗan riƙo ɗan shi ya ɗauko mubarak ga yana ya zo da shi masallaci ɗan shekara hudu ko biyar ko shida yana nan yana ɗanyi yana kallon ɗan wai nan yana nuna maka ni ma na zo da wani adonawa kamar yadda wani ya sa babban riga da yan ciki da wando kamar yadda wani ya sa kaza kamar yadda wani ke da kaza to ni kuma ga irin wato ainihin kyale-kyale da dama da Allah ya bani a rayuwa wallahi ƴaƴa kyale-kyale ne na rayuwar duniya wanda Allah ya taimake shi suka zama kyale-kyale a duniya ya kyauta tarbiyyarsu sai su zama mishi kyale-kyale da ɗaukaka ranar tashin alkiyama shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa kyautatan 'ya'ya da ingancin tarbiyyarsu mahalli ne da kowane mutumin arziki mai imani ya wajaba ya fafutuka domin tafarkin manzanni kenan da annabawan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in mun dai sani cewa annabawan Allah gabaki ɗayansu kamar yadda Qur'ani ya gaya mana Allah ya sanya musu azwajin wazurriya wato ƴaƴa da kuma mataye da kuma ainihin zuri'a to duka waɗannan annabawan Allah fafutukansu ba kowane irin ɗa bane fa ba kowane irin ɗa bane nagartattun ƴaƴa waɗanda suka kwankwaɗi ingantacciyar tarbiyya kuma Allah subhanahu wata'ala da ya rattabo mana annabawa kusan guda goma sha takwas a cikin sautal an'am a ƙarshe sai ya ce fa bi hudahum qatade da shiriyan waɗannan annabawa kowa zai ruko ya kama gadan-gadan ya tafa fituka ganin ya bi tafarki da shirin irin waɗannan annabawa nagartattu shi yasa an ka ɗauki annabi ibrahim irin addu'o'in da yake yi akan al'amarin ‘ya'ya ba kaɗan ba ne dubi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala rabbi ja'alni muqimar salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka sanya ni cikin masu tsaida sallah ya Allah zur'ana ma ka sanya su cikin masu tsaida sallah da aka dubi yadda annabi ibrahim inda yake fatan makansa nagarta haka yake fatan ƴaƴansa su zama nagartattu masu tsaye da sallah da aka kai ɗan uwana da kakan taso ka zo masallaci da asuba wani tun karfe hudu da rabi ke zuwa masallaci amma ya kyale gandan gandan ƴaƴa suna nan suna kwance wallahi tallahi akwai hasara a tare da kai ka zo masallaci tun karfe hudu amma ƴaƴanka na tun a gida suna bacci har sai ai sallan asubahi har a gama ba su tashi ba to wajibi ne ka bar zuwa masallacin karfe hudu ka bari sai karfe biyar don me don ka tsaya ka tada waɗannan ƴaƴan naka ka zo da su masallaci ka dai ji abin da annabi ibrahim ke addu'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a a wata ayar annabi ibrahim yana addu'a rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka yana roƙo ya Allah da ni da wannan ɗan nawa annabi Ismail ya Allah ka sanya mu masu miƙa wuya gare ka sai ce haka nan ma a cikin zuri'an mu gabaki ɗaya Allah ka sanya mu ummatan muslima tallaka ya Allah ka sanya mu al'umman musulmi masu miƙa wuya gare ka a wata aya Allah subhanahu wataala ya gaya mana annabi Ibrahim yana addu'a rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubani wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka sanya wannan gari na maka ya zama gari ne mai albarka amintacce kuma ya Allah da ni da ‘ya'yana Allah ka tsare ni daga bautan gumaka annabi ibrahim bai tunƙaho cewa shi ne shugaban masu tauhidi ba da shi da ‘ya'yansa addu'a yake yi ya Allah ka tsare mini imanina Allah ka tsare imanin zuri'ana da ni da ‘ya'yana da zuri'ana ga baki ɗaya, ya Allah kada ka jarabce mu mu koma muna bautan gumaka. Bautan gumakan nan fali yake da shi jama'a musulmi, wani zai bauta ma kuɗi, wani zai bauta ma malami, wani zai bauta ma shugaba, duk kuma Ƙur'ani ya kawo mana wannan. Akwai ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam. Manzon Allah ce ta isa abdud dinar, ta isa abdud dirham, ta isa abdul khamisa, ta isa abdul khamila ta isa wanta kasa wa idza shika falanta qasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bawon zinari akwai bawon azurfa akwai bawon kyalekyalen daki akwai bawon shimfidan gado duk wanda yake yana nan yana tabauta mu waɗannan abubuwa akwai masu bautan zuciya masu bautan zuciyansu to sai annabi ibrahim ya addu'a mai faɗi ya Allah da ni da zuri'ata Allah ka tsare mu daga bautan gumaka sai Allah ya amshi addu'an annabi ibrahim sai ya kasance duk wani annabi da Allah ya aiko bayan annabi ibrahim to cikin zuri'an annabi ibrahim babu wani annabi da ya fita daga cikin zuri'an annabi ibrahim shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga ai sa san annabi isma'il dan annabi ibrahim duk ko wani annabi wanda ba wannan ba to cikin safan annabi ishaqa ne wa min wara ishaqa yaqub ta karkashin annabi isa ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf aka samar da waɗannan ƴaƴaye guda goma sha biyu wanda daga nan ne kuma sai banu isra'ila suka ci gaba da hauhawa daga nan ne duk wani annabin da ka sani har ya zuwa yau din nan duk cikin zuri'an annabi ibrahim sai dai kawai ko dai sa san isma'il ko kuma sa san ishaq alaihi salatu wassalam to kaji na addu'a sai kuma gashi Allah ya karba addu'ansa ya sanya annabta da nagarta a cikin ainihin zuran annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya kayar gaya mana magana annabi Ibrahim wa wasa biha Ibrahim wa yaqub bani wa yaqub kamar da Allah ran ma ya karanta annabi Ibrahim sai da ya tsaye da ƴaƴayensa da annabi yaqub yace ya baniya ma ta'buduna min ba'di ya ku ’ya'yana, a inna Allah ta fala kuma din, wala ta mutunna illa wa antum muslimu. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك بمعنى دي فاقتكنسو أكنسو دكما إيئينسو gabaki daya sannan dubi irin yadda Allah subhanahu wataala ya hakaito mana akan annabi Zakariya hunalika da'a Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba annabi zakariya yana neman Allah ya bashi ɗa ne nagartacce ba kowane irin ɗakari da doki ba akwai ƴaƴan da yake Allah ka shirya mana idan shedan bai je taro ba aka ga irin waɗannan ƴaƴan to shedan ya samu cikakken wakilci irin waɗannan ƴaƴan muke fata muna neman nagartattu ne ingantattu wanda duniyan musulunci za ta alfahari da su iyayen ko sun kwanta sun mutu za su ci gaba da moriyan aikin alkhairin da ƴaƴan ke yi ko da sun shekara dubu a ƙarƙashin ƙasa irin waɗannan 'ya'yan muke nema to shine annabi zakariya ya nuna mana misali habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bamu zuri'a wato nagartattu dubi addu'an bawan Allah Luqman da Allah subhanahu wataala ya hakaito mana wa iz qala luqman li binihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi annabi luqman ko bawan Allah luqman yana madansa wasiya cewa ya kai dan dana la tushrik billahi kada kai shirka da Allah yana tabbatar da ingantacciyar aqida a cikin zuciyarsa Allah ya gaya mana mutanen kirki ya kaske addu'a ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ya gaya mana wa aslihli fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin kai akwai ayoyi dai da yawa waɗanda in mun so za a yi ta kawo su duk suna nuni ne akan irin yadda manzannin Allah da annabawan Allah da nagartattun bayin Allah suke shagaltuwa da gyaran ƴaƴansu da gina su akan ingantacciyar tarbiyya da nagartaccen imani wanda ko da ba su da rai 'ya'yan za su zauna lafiya da Allah za su zauna lafiya da bayan Allah to shi yasa ƴan uwana musulmi yake da bukatun kowane mutum da Allah ya bashi 'ya'ya ya gane cewa to akwai fa kalubale 'ya'ya ba ni'imomi bane a sake akwai yiwuwan wani sakaci sai ‘ya'yan nan su zama mishi azaba da bala'i da shi'umci a duniya da kuma ranar tashin alkiyama wani mutum kenan mutumin da ya tozarta al'amarin tarbiyya ya walaƙantar da al'amarin tarbiyya shi dai kawai ya miƙe ya sadu da iyali ta haifo ɗa to amma ya imanin ɗan ba abin da ya dame shi ya bin sunnan ɗan ba abin da ya dame shi ya ilimin addinin ɗan ba abin da ya dame shi ya kyawawan ɗabi'un ɗan ba abin da ya dame shi kawai shi da tun da ya haifo ɗan ya yi mai wuyan sauran kuma duniya ta yi an bar ma iblis an bar ma shaidanun mutane da aljannu an bar ma gogaggun 'yan tasha waɗanda ba imani a tare da su to kaga duk wanda ya wannan to 'ya'ya sai sun zama mishi bala'i a duniya sai sun zama mishi bala'i ranar tashin alkiyama sau nawa kake ganin mutum ya haifo ‘ya'ya sai ‘ya'yan su je su ta fasadi suna ɓanna sai ka ji wani ya zuwa ce kai wannan ko iyayenka sun yi asara ai ba iyayen su kai laifin ba akwai wanda zai zo ce kai Allah ya tsine mu uwaka kawai ya ja ma mahaifiyan shi tsinuwa da zagi saboda me saboda shi ba shi da aikin yi sai yanke kebul na transformer mutane mutane ba za su ga haske ba ba za su shaƙi iska mai daɗi ba ba za su samu wutar lantarki ba lantana su tashi su kiyama lilin su karatun alƙur'ani wannan bai faɗa cikin tsinuwan Allah ba akwai wanda yake shi ba shi da tarbiyya sai dai kawai ya je ya ga inda aka tattala din a yi fitsari sai ya bayan gida a wurin wani yana zuwa wurin zai ce Allah ya tsine ma wanda ya wannan kuma wallahi tsinuwan nan sai ta kama shi haka manzon Allah ce ku nisanci almala'i wuraren da yake ana tsine mutane idan suka yi laifi a wurin sai mutum ya je kashi a inda ake fitsari sai ya tsine mai mutane sai su tsine masa kuma tsini wannan sai ya ji shi jama'a kila mun fahimci wannan to shi yasa idan 'ya'ya mutum ya tsaye da tarbiyyar su tarbiyya na addini to 'ya'ya sai su zama mishi ɗaukakan daraja sai su mishi kwanciyar rai da natsuwan hankali duniya da lahira amma in yi ganganci ya tozarta al'amarin tarbiyyansu to sai su zama mishi bala'i da shi'umci duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala yana cewa innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim ƴaƴayenku da dukiyoyinku fitina ne me ake nufi da fitina wanda ya sakaci gurin tarbiyyar ƴaƴa to sun zama mishi fitina a duniya sun zama mishi fitina a lahira sun zama bala'i gare shi a duniya sun zama bala'i a gare shi ranar tashin alkiyama to wanda ko ya bada amana to wannan ya kubuta kamar yadda muka yi bayani to shi yasa mu sani cewa ƴan uwa duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa to Allah ya wajabta masa kuma yi fafutuka matuƙa ya baza ƙoƙarin shi duk iya yadda ya san zai shiga ya fita ya salwantar da dukiya ya kwasanci malamai ya nemi ƙwararru yana samun shawarwarinsu ganin cewa yaran nan sun zama nagartattu sun zama na Allah wannan wajibi ne akan kowane uba ya tsamar da kansa ya tsamar da 'ya'yansa daga azaban Allah da duk wata hanya wacce take haifar da fushin Allah ko take jefa bawa cikin azaban Allah to wajibi ne kowaɗansu iyaye su samar da yanayin da za su hutar su warkar da 'ya'yansa daga wannan bala'i Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ya ku masu imani ku tsara kawunanku kuma ku tsara iyalanku naran daga wata irin wuta wa ƙuduhan nasuwar hijara makamashin wannan wuta wato shine duwar watsu da kuma mutane na tabbata cikin nan babu wanda zai ɗauki ɗansa kana da ɗa ɗan shekara uku hudu ka ɗauko shi kana rungume da shi yana baba kana na'am ka zo ka samu wuta an hura kawai ka tsindima shi a cikin wannan wuta don Allah cikin kuna akwai wanda zai iya wannan karfin halin to amma me yasa muke wasa da al'amarin tarbiyya muna ɗaukan ƴaƴan ne muna jefawa wuta muna ɗaukan kawo nan mu muna jefawa wuta wannan shine abin da ake ce ma rashin sani ko jahilci ko san rai a zahiri yanzu kowa ba zai iya ɗaukan ɗan shi ya jefa a wuta ba abin ban al'ajabi ma sai ɗan ya je ya ta'addanci ɗa sai ya je ya kashe wani ko ya je ya shaye-shaye a kama shi ko ya je ya saru wani a kama shi sai uba ya je ya sai da filinsa ya samu dubu ɗari biyar dubu ɗari bakwai sai ya je ya ba da cin hanci sai a sako wannan ɗan wai bai so ya jefa ɗan nan cikin prison uba ka yi aikin banza wallahi ka jefa shi cikin wutan jahannama kuma ba zai shiga shi kaɗai ba tare za ku shiga duk ɗan da zai shiga wuta zai wahalar gaske ɗa shi kaɗai ya shiga wuta in gaya muku wannan duk ɗan da zai shiga wuta Allah ya kyauta galibin ƴaƴayen da za su shiga wutan jahannama tare da iyayensu za su shiga saboda me saboda Allah ya ɗora ma iyayen tarbiyyansu sai suka yi watsi da tarbiyya idan ana son a yi musu nasiha ko a yi musu wa'azi akan abin da zai amfane su sai iyayen su koma suna gaya ma 'ya'yan to ga na malam wani bai kaunanka ga na ya sa maka ido wai sun zo suna ce min wai ya kamata in maka nasiha in maka faɗa in maka kaza to sai ka san yadda kuke zaune da su Dr. Munir irin iyayen da fa muke da shi kenan su tozarta tarbiyyar 'ya'ya kuma su ɓata masu da'awa ta gaskiya a wurin 'ya'yan nasu maimakon an zo an mishi nasiha ya karba ya gyara ya ce ku taimaka mani da addu'a da shawarwari a'a sai ya ce to shikenan naji masu azin suna tashi sai ya ce to kun gani samala ismail sai ku san irin zaman da kuke da shi kuna zama anguwa ne amma kallon kallo ake yi sai ya bata masu azi masu da'awan gaskiya wai uba a irin wautan shi wai yana son ɗani to ka jefa kanka ka jefa ɗanka cikin kanka da ɗanka cikin azaban Allah shine ma'anan ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran Allah ka tsamar da mu a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati duk cikan kuma kiyaya ne kuma sai Allah ya muku tambaya akan abin da ya baku kiwo har a cikin hadisin manzon Allah ya ci gaba da filla filla kowane shugaba makiyayi ne sai Allah ya tambaye shi akan talakawansa kowane mai gida makiyayi ne sai Allah ya tambaye shi akan iyalansa da 'ya'yansa da duk wani wanda ke karkashin sa haka nan mai aiki makiyayi ne sai Allah ya tambaye shi akan dukiyar mai gidansa uwar gida makiyayi ya ce sai Allah ya tambaye ta akan gidan mijinta annabi ya karkar bayanin ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati duk cikan ku makiyaya ne zaka ina iyaye karka ce ai wannan magana ana yi da sarki ne wa ya gaya maka mai gida uwar gida yaron gida kowa ya fada cikin wannan ballantana su liman a masallaci ballantana su liman ko kuma shugaban shugaban tashan mota duk sai Allah ya tambaye ku sai Allah ya tambaye mu gabaki daya